أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالم وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن غام السلمي بركة مدحتوا أولا ورانا من البركة كما أولا لحسن البركة وإن إن شاء الله وإذا كسابا لحسن لبدي قباتا دا كراتين سكن حديثا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أولا شيني zamanmu na goma sha tara a cikin wato karatun wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam idan ba manta ba a karatunmu ko a zamanmu na sha takwas muna karatun cikin wato babu suku wato babu da ke magana akan sahu-sahu mun tsaya kan hadisin sirna annu'man bin bashir yanzu kuma insha Allah za mu tsora yau muna yau muna biyu ko uku ga watan jumadal ula shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wasalam wacce ta zo daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu dora insha Allah da bayan da muka tsaya ana ana suna malikin radiyallahu anhu ana jaddatahu mulaikata da at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'amul sana'at fa akala minhu thumma qala qul فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى هسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة wannan hadisi an karɓo shi daga kalin manzon Allah kira da Allah subhanahu wa ta'ala gare shi wanda sai na Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yake an dangata mulaikata cewa kakarsa mulaikatu kakarsa ta wajen mahaifiyarsa kenan ita wannan mulaikatu ita ta haifi ummu sulaimi ummu sulaimi kuma ta haifi anas saboda haka ita mulaikatu kakar anas din shi yace wannan kakar ta ta mulaikatu da as rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabi sana'atu ta kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani abinci da ta yi masa فأكل منه كما جعل صلى الله عليه وسلم يسلك وانا أبن سم ثم قال فالنزيج قوموا فلو أصلي لكم كتاشي حقيقة للي زي صلى بلين كتم صلى قال أنس أنس فقمت إلى هسير لنا سنتاني جوا دوتا صابر ما كبع سامو أدوس ولا من قول ما لبسا ودوانا صابر ما كاين بكي سودا يوم شمس أتد أجيه فنبهته يلي فنبهته بمين يلي هي فامك الرواء كما من تابلنا ما لم أنا سير بكشي ما لم ما لكي أسنت فأكن شاوانا لي يتوان بيوي يا يلي domin ka san ko akwai na kusa domin hukuncin duk abin da kake kokonton ko akwai na kusa shi ko babu shine ka masa yi da ra'ayin mazhabin malikiya sauran malamai kuma suka ce a'a ya yayyafa ruwan ne saboda kamar yadda aka saba kafin markaba aka yayyafa masa ruwa saboda a ji daɗin warware ta a ji daɗin warware ta saboda an naɗe ta kasa ƙanƙami ta kama jikinta in an yayyafa ruwan kuma za ta jikinta har a shimfiɗa ta fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da wancan Allah ta mutu a gare shi ya tsaya akan wannan tabarmar wa safaftu ana wal yatim wara'ahu ana sai ce da ni da wani maraya sai muka tsaya a bayansa wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwar wato kakansa kenan yace ita kuma tana bayan mu فصلى لنا رسول فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة على كلا لا نسأل الله سبحانه أدريس يمن صلى ثم انصرف صلى سيجويا وفي عدد صلى ولمسلم أو تروى كما كإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جند أمه شامل على كلا لا نسأل الله سبحانه أدريس ya yi wa anas ɗin sallah ne da kuma mahaifiyar anas ɗin fa a kamar yin ɗan yamini sai ɗaya da ni a damansa wa a kamar ban aka sarfana sai ɗaya da ita matar kuma wato mahaifiyar anas ɗin a baya wato wannan hadisin da ya yake karantarwa shi ne yana karantar da mu gun da ya kamata mace ta tsaya idan za ta yi sallah tare da maza wannan mulai kashi kuma sunan kakar anas ɗin ce alhasir kuma da ya ambata a cikin hadisin wato ana nufin taburmar kaba ita ce hasir ɗin shi wannan marayan kuma da anas ya ambata a cikin hadisin shine bumairatu kakan wani wanda ake ce masa al-Husayn bin Abdullah bin Bumaira ma'ana hadisin da ya dunkule wato manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi annabar rahama wanda aka aiko shi domin cika manyan tadoliya da manyan halaye ku dubi yadda yake kankan da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin in an ambaci sunansa wato kaisara sarkin rum gabansa faduwa yake kisra anusharwan sarkin sarkin farisa in yana da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabansa faduwa yake manyan sarakunan duniya da a wannan lokacin yana da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam gabansa faduwa yake amma duk da wannan girman darajar ta sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban dukkan bayin Allah mala'iku ma neman izini suke yi a wajen ubangiji su zo su gaishe shi saboda girman darajarsa ubangiji ma gaishe shi ke yadda da suka dace amma duk da wannan duk da wannan kwanciyar nasa da girman nasa na daraja amma ku dubu kankan da kai kuma irin nasa wata mace daga cikin matan garin madina ko wata mace tsohuwa daga cikin sahabbansa wacce ba basarakiya ba ba wata mai kuɗi ba wata mace talaka ta yi abinci a gidanta kuma ta kira shi ya zo ya ci abincin a gidan amma duk da haka kuma saboda ya nuna mana muhimmancin duk yadda kake karkamanta da ambaton ubangijinka saboda haka bayan an ci abincin kuma sai ya ce to bari ya tashi kuma ya ƙara kyautata wa su mutanen gidan ya musu sallah a cikin gidan domin duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to gun yakan samu wata albarka ta musamman dan haka ma su haɗu kan kira shi su gayyace shi zuwa gidajensu su yi abinci mai kyau su gaice shi in yi ci abincin ko sai su ya rasu da layi kai mana sallah a wani da musamman wanda za mu rike wannan gudun a matsayin masallacin mu in ya zo ya musu sallah ya yi raka a biyu ko raka a ko ma raka a wanda ya yi a wannan wajen su kai su rike wannan gudun matsayin shi ne masallacin su a cikin gidan in dai za su yi sallah a cikin gidansu a wannan wajen za su don neman albarkar su sallallahu alaihi wasallam da haka shi ne ya tashi ya yi musu sallah to wannan sallar da ya yi akwai wato hukunce-hukunce da yawa na fito da suka bayyana a ciki abubuwan farkon dai abinda zamu rasa shi ne cewa manzan Allah irin tawadu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawun hali irin nasa don haka duk abin da ka zama a rayuwa karka wulakanta wani don wai kana ganin kamar ba zai iya yi maka komai ba ko dan ba zai amfana da kai komai ba kada ka wulakanta wani don kana ganin kamar ko ka fi shi da wani abu a kai koyi da halaye da tsaro irin na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma da zamu rika daga cikin hadisin shine wato shine sunniyar kiran wani ma'abocin fifiko ko wani babban malami ko wani mutum da mai daraja in kana da wata alaka da shi ko kai almajirinsa ne ko kai wani mutum kai kana da ta alaka da shi ta jini ko ta mu'amala za ka iya gayyatar su zuwa gidanka bisa sunna kamar yadda su sahabbai suka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidajensu haka nan shi ma kuma wannan mutum mai darajar ko malami ko basaraki ko ma dai wanda ilimi to shi ma sunna ne gare shi ya amsa wannan gayyatar ya je gidan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi abu na uku kuma da zamu riƙa da sunan hadisin shine fadar sai na arzu yace fa kuntu ila hasirin na qadis wadda min dudi ma bisa cewa sai na tashi zuwa ga wata tabarmar kama ta mu wasu ta riga ta yi baki saboda tsawon yadda aka daɗe ana amfani da ita cewa sun faɗa abu ana kiran shi da suna wato lubsu abu na hudu kuma da za mu riƙa daga cikin hadisin shine mutum biyu in za su yi sallah tare da limami shi ne su biyun su tsaya a bayan shi kamar da imamun nawawi ya ce wannan ita ce mazhabar malamai gaba ɗaya baki ɗayansu in ban da sai na abdullahi dan mas'ud da mutum biyu daga cikin almajiransa su suka ce in mutum biyu ne za su sallah tare da liman to sai dai su tsaya su sa limamin a tsakiya gaba ɗaya wato su yi sahu ɗaya kenan su uku limamin yana tsakiya ɗaya yana gefen dama ɗaya yana gefen hagu in ji shi abdullahi dan masu shi a mazhabarsa haka ake yi to amma dai mafiya yawan malaman musulunci yadda ake yi kamar yadda dai muke mu ma a malikiya ne cewa in mutum biyu ne za su sallah tare da liman liman din ya wuce gaba su biyun suna bayan shi imamu shekari kuma ya haƙaitu cewa wannan yadda abdullahi dan masu ya faɗa shine mazhabar abu hanifa da kuma ahalul iraq cewa su a wajensu mazhabin hanafiya da kuma mazhabin malaman iraki shine in mutum biyu za su sallah tare da liman su sa liman din a tsakiya su yi sahu tare gaba daya a sahu daya abu na biyar da za mu rika daga cikin hadisi shine ya halatta a yi sahu tare da karamin yaro amma karamin yaro wanda yake ya yi hankali ba wanda zai zama ana sallar kuma yana wasansa ba wanda ya yi hankali misali kamar yanzu wannan yaron ɗan shekara goma kaga zai iya shiga cikin sahu a yi sallah tare da shi tunda ya san daidai gwargwado ya san muhimmancin sallah ya san dai ba wasa ba ce don haka ba zai kawo wasa a ciki ba kuma a hadisin hajjira ya nuna mana cewa ko da yaro karami ne to matsayinsa kamar matsayin babban mutum ne a cikin sahu yawwa abu na shirin zamur a cikin hadisin shine ita mace in za ta yi sallah ita kadai idan in za ta yi sallah in dai ita kadai ce to a can bayan sau za ta tsaya ita kadai yaro ko yaro ko kuma in kantarsa in dai har zai iya yin sallar to lallai ba za ba zai yi sahu tare da mace ba zai yi sahu ne tare da maza manyan maza ya malamai suke sabani cikin sallar mace idan idan ta tsaya a gefen a gefen mijinta suka yi sallah da shi me hukuncin wannan sallar idan ta tsaya a gefen mijinta ba a bayan shi ba sai sallar sai sallar to me me matsayin wannan sallar wasu malaman suka ce shi mijin sallarsa ta yi shi ne mamu amma ita matar sallar sallar ta ɓaci wasu malaman kuma suka ce gaba ɗaya ma duk sallar ta ɓaci duka da ta da ta shi namijin da ta macen duka sun sallolin sun ɓaci to amma dai magana farko ita ce tafi cewa ita ba ta ce kawai sallar ta ɓaci shi namijin sallar ta yi abu na bakwai da za mu rika a cikin wannan hadisin shi ne a asalin hukunci dai game da shimfiɗa da abin da ya kama da shi ne tsarki sai dai an ga wani abu na nazufa an tabbata ya taɓa to shi ne sai a yi sai a yi ya faruwa ko kuma a wanke abu in ana shakku game da ko abin ya taba ko bai taba ba sai a yayyafi a yayyafa ruwa in ko ana da tabbacin cewa yaro ya yi fitsari akan shimfiɗa to ba yayyafa ruwa za a yi ba wankewa za a yi ba irin yadda yawanci mata suke a nan ƙasar hausa ba in yaro ya fitsari akan shimfiɗa wai sai a yayyafa ruwa ba a yayyafa ruwa ake ba wankewa za a yi ruwa za a kwarara sosai a wanke a wanke abu yawa idan ana kokwanton ko ko akwai najasa a jikin abu ne ko babu don ana wannan kokonton sai a yi sai a yi faruwa amma wani ba kokonto ake ba wanki ba abu na takwas da za mu rika daga cikin hadisin rabatu nan da sayyidina anas yace yayyafa ruwan da yayi to malamai suka ce kamar yadda na faɗa da farko wasu malamai sun ce ya yayyafa ruwan ne dan taru maka laushi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai sallah a kai to malaman malikiya kuma suka ce a'a ya yayyafa ne saboda yana kokanton ko akwai najasa a jiki dan haka su abun malikiya duk dishin fada da kake zata akwai najasa ko kake kokanton akwai najasa a jiki to sai ka yi sai ka yayyafa ruwa in kana da yakinin kuma akwai najasar to lallai wankewa za ka yi kamar yadda mai ahadar yake cewa fasilin da za ta ayyana sun da jasutu ya ce gusula mahalluwa idan aka tabbatar da najisa cewa akwai ta a wani gu ta ayyana ta tabbata lalle akwai ta to a wanke gurin da ta taba abu na tara da za mu rikada da cikin wannan hadisin shine halarcin yin jam'i a sallar nafila kamar yadda nan kaga sallar nafila ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci waɗannan bayan Allah kuma gashi sun yi ta a jami'i don haka ya halatta a yi sallar nafila kowace iri ce a yi ta a jami'i har shafa'i da wuturi don mutum in mutum ya gabas nan wannan bare-bari su bayan sun sallar magarba wannan nafila raka'a biyun nan da ake ta nafila bayan sallar magarba suka yi ta ma a jami'i su kwarai da gaske haka da shafa'i da wuturi shi ma suka yi shi a jami'i ba wai sai da azumi ba sai hadisi na gaba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala bittu inda khalati maimunata fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl fa qumtu an an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi rawahu al-jama'a wannan hadisin jama'ar marwaita hadisi ne suka ruwaito shi nan ce jama'ar marwaita hadisi ana nufin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu majah waɗannan su ne jama'ar marwaita hadisi mutum bakwai kenan ashabu sunan da kuma wato shekhani in suka in suka hada kan ruwayar hadisi shi ake cewa rawahul jama'a an karɓo hadisin ta hanyar sai na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas wato da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyan maza zir suke da mahaifinsa da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban su daya shi ma jikan Abdul Muttalib ne abdullahi dan abbas kuma shi ma yana daga cikin ahalul bait to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri kanwar mahaifiyarsa shi wannan abdullahi abdullahi dan abbas sunan mahaifiyarsa lubabatu bintul hari eh lubabatu bintul hari to lubabatu bintul hari ita ce mahaifiyarsa to tana da kanwa mai suna mai nunatu bintul hari ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura to akwai kuma babbar yaye ita ma sunanta lubabatu ita kuma ita ce mahaifiyar sayar na Khalid bin Walid eh yawa don haka da sayar na khalid dan walidu da sayar na abdullahi dan abbas ya'yan ummomi suke da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa ya da kanwa suke ya ce bittu inda khalati na kwana a wajen yar uwar mahaifiyata mai munata faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabi yace can cikin dare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah min al-layli a cikin dare fa qumtu an yasari sai na tashi ni ma na alwala na tsaya a gefen hagun dinsa fa akaza bi ra'si sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kaina fa aqamani an yaminihi sai ya rike kaina ya zagayo da ni ya tsaye da ni a gefen damansa rawahu jama'a jama'ar mawaita hadisi da suka rawaito shi wannan hadisi yana magana ne akan wajen da mutum ɗaya zai tsaya tare da liman idan za ku idan za ku yi sallah tare da limami kai kai kadai ne imamunsa to aina za ka tsaya a gefen hagu za ka tsaya ko a gefen dama to shine abin da hadisin ne yake magana a kai sahabbai Allah ya kara musu yarda sun kasance masu tsananin kwaɗayi wajen neman ilimi wajen wajen wato neman ilimi na gaskiya daga daga mabugarsa don haka suka aika Abdullahi dan Abbas kasancewarsa yaro ne ƙarami amma mai kaifin basira suka aika shi je kwana a wurin yar uwar mahaifiyarsa wato ummarsa kenan ya kwana a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗakin ta domin me dan ya gano musu irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tahajjudin sa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙƙin sa sallar dare wajiba ce shi a haƙƙin sa ba wai sai da azumi ba ba wai sai da wani lokaci na musamman ba shi kowane dare ma sai yayi tahajjudi kowane dare sai yayi tahajjudi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba a raka a ɗaya yakan karanta kamar izu takwas har izu goma har fiye da haka a raka a ɗaya sallallahu alaihi wasallam to don haka da ya je ya je ne mai gano musu sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ta hajjin sa dan ya zo ya ba su labari su nan zai da haka suka zabe shi sun zabe shi ne da ya je ya musu wannan aikin saboda kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karancin shekarunsa da kuma kaifin basirarsa da yadda yake da riƙe abu inda ya taso ne har lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi dan Abbas shekarunsa ba su kai goma sha biyar ba ba su kai goma sha biyar ba amma tun a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hibrul umma ko kuma habrul umma malamin al'umma bijimin malamin al'umma to lokacin da ya gama zala sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah shi ma sai ya je ya alura ya ya tsaya amma a gefen hagu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike kunnansa aka ce ya rike ya riko kunnansa daga gefen hagu din ya zagayo da shi ta baya ya tsaye da shi a gefen dama to anan akwai abubuwa da za mu rika daga cikin wannan hadisi akwai hukunce-hukunce na fikihu da abubuwa da yawa da za mu rika abu na farko dai a cikin hadisin nan akwai hujjar cewa shi mamu gurin tsayuwarsa in zai sallah tare da liman shi shi kadai shine ya tsaya a gefen damar liman to sai malamai suka yi sabani shin idan mamu ya tsaya a gefen hagun din liman ya sallarsa take imamu malik da imamu shafi'i da kuma wasu daga cikin almajiran imam dawud al-zabiri mai mazhabar zahiriya kenan wanda ake kira ashabun ra'ayi suka ce idan mutum ya yi haka to ya saba wa sunna amma sallar ta yi yawa idan mamu ka zo wato ka tarar da mutum ɗaya ne za ku yi sallah ku biyu da kai da limaminka da sai ka tsaya a gefen hagun ɗinsa to ya sallar ka take ka tsaya a gefen hagun ɗinka ba dama ba dama kam shi ne sunna amma sai kai ka tsaya a gefen hagun ɗinsa to ya sallar ka take to shine maliku da shafi'i da ashabun ra'ayi ko kuma ashabun ra'ayi ina ina jin mazhabar imam abu hanifa ne su aka fi kira da wannan sunan to suka ce sallar ta yi amma kuma dai an an saba wa sunna amma amma imam ahmad dan hanbali shi kuma ya ce sallar ba ta yi ba ta ɓaci amma hawa ba ta liman ba ta iya shi mamun ta ɓaci yawa amma dai abin da ya fi bayyana a zahiri shi ne maganar su maliku ta fi ƙarfi maganar su maliku ta fi ƙarfi da suka ce sallar ba ta ɓaci ba sai an saba wa sunna ba abu na biyu da za mu riƙa a cikin wannan hadisin shine halarcin yin jam'i a tahajjudi sallar dare abu na uku kuma da zamu da daga cikin hadisin shine a cikin sa akwai hujja cewa yin aiki dan na gyaran sallah baya bata sallar kuma kaga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na kamowa kunnan sa din ya zagayo da shi to wannan aiki ne na gyaran sallah ko bai bata sallar ba abu na hudu da zamu da daga cikin hadisin shine a cikin akwai hujjar halascin wani mutum wanda yake muharrami muharramin mace ya kwana a ɗakinta tare da mijinta muharraminta kamar wato ɗan ƙanwata ko ɗanyarta misali ko mahaifinta ko ƙaninta yi ƙwarai kuwa inda larura ƙwarai kuwa amma in yaro ne aka gaba sai da larura ba yaro wanda bai balaga ba wanda bai san komai ba kaga wannan babu wata larura ba sai da wata larura ba to wasu wasu malaman kuma suka ce a'a shi Abdullahi dan Abbas ya umarni wata fursa ne ta musamman wato wani wata dama ce ta musamman wanda daidai lokacin daidai lokacin da kwanansa a ɗakin ba zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin malamai suka ce kamar ya jira ne lokacin da ita wato khala tasa ita ƙarƙar mahaifiyar tasa kamar take cikin jini domin ka a cikin hadisi ma ba a nuna cewa ita ɗin ta tashi ta yi sallar tare da su ba to tana cikin uzuri na jini da haka kaga kwanansa a ɗakin ba zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in ba haka in ba dan haka ba kan ai zama ma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam an hana sahabbai an hana sahabbai zo su zauna a yi ta hira an hana sun wata ranar da ya kira su da ta abinci a cikin gidan sai kuma aka zauna ake ta hira to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da uzurin da yake so yayi to wannan zaman nasu kuma ya sai ya hana shi gabatar da uzurin to sai ya ji nauyi a ransa shi ba zai iya musu magana ba saboda shi ne yana da nauyi yana da kunya yana da matukar jin nauyin mutane kama ubangiji sai ya tsawatar ya yi wani jira amanu na tarkulu buyutan nabi ya kuma su imani kar ku ƙara shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana su shiga ma kwata kwata illa an yi zana da kun ila ta'amin ghayr nazimi ina sai dai idan ya muku izini ne zuwa ga wani abinci fa za da imkun fanta shiro wala musan sun ne hadisi shi ma abincin idan kun ci to ku watsi kowa ya fita yana shigo kada ku zauna ku ci gaba da hira a tsakaninku yana zalikum kana yuzin nabiya yin wannan gare ku to fa yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum shi kuma sai ya ji kunya ya ji nauyin ku ba zai muku magana ba wallahu la yastahi min al-haq to Allah fa baya kewaye wa gaskiya a ƙarshe ma abin da ubangiji ya ce musu bayan wannan ayar da kamar ayoyi biyu ko uku sai ubangiji ya ce inna ladina yuzuna Allah wa rasuluhu hakika duk wanda wanda wanda ya cutar da Allah da manzonsa la'anahu Allah fi dunya wal akhirah to wannan Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adala mu azaban muhina kuma ubangiji ya tare da musu da wata azaba mai wulakantarwa ai a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji baya ubangiji baya duba matsayin matsayin mutum kowa ne ne shi in dai a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tsawatarwa yake sosai kai tunda ka ga sayyidina Umar ne da sayyidina Abubakar suka yi magana alakankanin su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ayoyi sun sauka ya ayyuhal jina'a ma tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya kuma su imani kada ku rika shan gaban Allah da manzansa a ƙarshe ubangiji ya ce musu ya ƙara shan shi ayyar zina la tuqaddimu la tabu wa aswatukum fawqa sawti nabi ya kuma su imani kada ku ƙara kada sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce musu yace wala tazaru lahu bi qawli kada kuma ku bayyana da zance a gaban sa kadari ba'du mu ba'du kamar yadda kuke a tsakanin junanku junanku da junanku kuna magana wani yana daga murya wani yana daga murya to ubangiji sai ya ce musu an ta faɗa a malukum wa antum la tashurun yin wannan zai sa gaba ɗaya ayyukan ku su rushe wato mutum sai ya rike ma kawai daga sauti kawai a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kuma saboda kaga abin mai girma ne haka nan can wajen maganar manzanni ma da ubangiji ubangiji zai da yanki alkawari gare su game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minuna bihi wa latansurunahu ubangiji ya ce musu ya yi alkawari daga manzanni ya tara su gaba da ya ce musu shin bayan na ba ku littafi da annabci da hikima idan wani annabi ya zo muku yana da gaskata abin da ke abin da ke gare ku shin za ku taimake shi za ku gaskata shi ku imanin da shi ku taimake shi wajen isar da nashi aikin sai suka ɗauki wannan alƙawarin suka yi furuci da wannan alƙawarin sai ubangiji ya ce to fashhadu ana ma kun shaidu to ku shaida game da wannan alƙawarin ni ma ana tare da ku cikin masu shaidawa ubangiji ya ce kuma to na ba da zalim faura ka umar fasiku to wanda fa ya juya ba ga barin mana alƙawarin ya saba wannan alƙawarin to wannan fa sune fasikai annaba da annaba fa ubangiji ke magana ba da wasu ba amma ubangiji ya kawo karmar fasikci abu saboda kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka magana a kansa kalmomi kalmomin zaɓar su ake yi ta yadda kasar za ka magana gaban wani mutum mai daraja ko ma wani iri ne mai daraja na tarar duniya dole ka rika zaɓar irin kalmomin da za ka yi amfani da su to haka nan wajen zantar da magana da shafa annabi sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah kuma ya gyara mana zukatanmu Allah ya gyara mana ayyukanmu Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka jibinci dukkan lamuranmu Allah ka gyara mana kasarmu Allah ka gyara mana jagororinmu Allah ka riko da hannayensu gudanar da ake fama da shirkici Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah ka wanzar musu zaman lafiya da yalwar arziki wahalhalu na rayuwa da ake fama da su ya Allah ka yayi Allah ka yayi mana Allah ka tsare al'ummar musulmi baki daya Allah ka kawo zaman lafiya da ci gaba da bunƙasar arziki a tsakanin al'ummar musulmai Allah ka ji musu duk to daidai saboda lokaci ya ƙure bismillah na na na eh dukkan wata rafkarwa a sallar farilla to hukuncin ta ɗaya ne irin ta in an yi ta a sallar nafila in ban da matsaloli guda shida wadda kuma mun warware su a karatunmu na ahadari da muka yi wasu matsaloli ne guda shida a cikin akwai karatun fatiha a cikin akwai karatun sura akwai wajen koya karatu akwai wajen bayyana karatu akwai kuma wajen barin wani rukuni na sallah idan abin ya tsawaita nan duka akwai bambanci tsakanin farilla da nafila amma an banda wannan to duk inda hukuncin hukuncin da ya kama na farilla to shi ake yana nafila ma insha Allah za mu warware su ko nan gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين